mita 88.5 da lafiyan muryar zamani suna na Tijjaniya da mu daga ofishin masu ba da hayan babura masu kafa uku kenan wanda ake caya facezin kenan sakamakon korafi da wasu daga cikin masu daidaita sau suka yi cewa wato masu ba da wayannan babura suna tsawwala musu dangane da wato kuɗin da suke biya na wajen haɗa wannan babur a shekara guda wasu suna ganin cewa kamar wato kuɗin ba da hayan idan sun fito kan haya suna haɗuwa da 'yan karota kuma a rirrike musu wasu abu da kuɗin ba da juye da su duk su za su yi suke neman wato agaji ta ɓangaren su ba tare da haka ba muka samu damar zuwa wannan ofishi domin jin ta bakin ɗaya daga cikin mahukunta a cikin wannan kungiya ta masu bada babura mu ji ta bakin su me za su ce dangane da wannan batu na koken cikakken suna da matsayi assalamu alaikum sunana hayatu bakulamido sakatare na masu bada haya fatar na jihar kano me za ka ce dangane da wannan korafi da aka yi to ai wannan korafi da suka yi mu ma ba daga gare mu bane na farko a satin da ya wuce in mutane sun ji mu mun shiga kafafen yada labarai mun gaya wa duk wani memba ɗinmu da yake ba da haya facen cewa ya dakata da siyan sabon babur domin yawan ƙarin kuɗi da kamfanonuwa suke yi a yanzu maganar da nake ma babur ɗin ɗari tara ne ba goma ɗari tara ba ashirin ake sai da shi to a nawa ka ba yaro mutukarsa ka ba yaro miliyan ɗaya da ɗari ɗaya miliyan ɗaya da ɗari ɗaya da hamsin kuma kafin yaron ya gama haɗa ma sai an samu problem sakamakon wasu yaran za ka ga ka ba su babur ɗin amma ba aikin ne a gabansu ba ne wasa ne a gabansu amma duk mutumin da ya yadda aikin zai kuma sana'a zai yi to ba karamar sana'a bace mai rufin asiri kuma su yaran sun sani irin alherin da ke cikin wannan sana'a ba karami bane ba domin a wuni ɗaya abin da yaran suke samu mu sun fi mu ma domin kullum a shekara ɗaya ƙaddara kowane mai babur yana bawo da gidansa naira dubu kullum in zai fita cefane da abin da za a ci in ka lissafa a shekara ɗaya nawa zai samu shi da ya ba da wannan naira dubu dubu ɗin a kullum ni a gidana ba zan iya ba da wannan naira dubun ba domin me a dubu biyu zai kamun kullum yaran nan in sun fita sukan haɗa dubu hudu dubu biyar ba an ba a yi aiki ba in an yi aiki kuma za a ga mutum dubu shida dubu shida da wani abu duk suna iya haɗawa to me da korafin da yaro har zai shiga rediyo ya ce ba zai iya biyan yana shan wahala da ya san haka bai karba ba su suna korafin cewa idan sun fito to wannan kuɗin da suke tara a rana ma in karo ta saka sai karbi naira dubu biyar a ina in ka karya doka ne ai laifi laifi ne idan yaro ya yi laifi ko ya bitin traffic ko ya tsallaka layi ko ya karya wata doka wanda yake ta kan titi wadda gwamnati ta nadar za su je su maka tara kuma iya gwargwadon laifin da kai iya wannan tarar za su yi ma ai in baka yi laifi ba wanda zai kama ka ta karfi ta yari dan karota ba zai kama ka bai ce sai an maka tara to ai suna kuka cewa akwai tiraka akwai juye akwai abubuwa dai kunji kunji dukkan a ciki amma a ciki duk wannan akwai tsari da aka yi sanda gwamnati ta zo za ta yi wannan tirakar ta kira mu mu kungiyoyi da mu masu bada haya faces cewa wani tsari za a yi kowane mai kamfani shi ya san irin tsarin da yi musamman ni a kamfani na duka yara na ni na biya musu kudin turakan nan kuma na ce duk yaro ya biya ni in ya ga dama duk balas ya dinga ɗoro naira ɗari ko ɗari biyar ko dubu ɗaya har ya gama biya na in kuma sai ya gama ne zai biya ni shi kenan in ma ya gama baya buƙatar kayansa zai ciwo min kaya ta ya tafiyarsa da babur ɗinsa kowane kamfani da irin tsarin da yi ya tsari ne abin in an ce akwai tsari to komai za ka ga ya tafi daidai su kuma yaran ba sa son tsari kuma ba sa son doka ba sa son bin doka duk wanda ya karya doka kuma dole doka ta aiki akan shi to irin wannan idan an yi kuɗin shin a kuɗin wanda suke tara za su biya ko kuma a cikin ku kuɗin karan kanku ne yawwa akwai wasu abubuwan da suke faruwa misali idan yaro ya yi laifi na ganganci an matara za a ga cewa zuwa suke su wani yaron zai dawo ma ya ce shi fa an kama shi dole kai da ka bashi babu din zaka kalla min irin laifi yayi da sauransu idan muka ce di yaro idan ya laifi a taba a kudin mu komai lalacewa zai za su ta zuwa suna karya doka ne domin sun san ba a jikin su bane ba amma yaro yau idan ya san shi zai biya tara da kanshi in ya laifi to gobe in ya dan ya ga mai bada hannu ya tsaye da shi zai kokari ya tsaya kafin ya wuce ya kama shi amma idan ka saka wa yaran ka ce kowa in yi laifi a balas dina wallahi sai mun wayi gari komai sana'ar ta lalace yaran kuma za su ta kare doka amma idan yaro ya tabbatar da aljihunsa ne za ga ya kiyaye wani da gaskiya ce shi yayi nadama ma da karɓa wani adidi saboda ya san abun haka yake bai san yadda yake bai shiga ciki a dama can ba dan adidi sahun bane kuma kamar yadda yake magana yayi nadama shi ba a ba wanda ma in akwai kamfanin da ba sa ba masu- marasa aure a wannan zance ne ni a kamfani na ina da mai mata hudu wallahi kuma a daidai sawun yake kuma yana da yaya da shi yake rike su ina da masu digiri wanda ya gama digiri bai samu aiki ba ya zo na bashi a daidai sau sun fa kirga ina da wanda ya zo NYSC jihar Kano da ya zo NYSC in ya taso daga makaranta ya zo ya karba a daidai sau kuma yake yi yanzu ya zama ma dan Kano ya baro garin nasu ya dawo Kano domin ya samu abin yi duka a cikin sana'a a cikin wannan sana'ar ta harka a daidai sau a cikin yara na ina da wanda na rantse da Allah ya ci babur a wajena ya ƙara karɓa wa'annan biyun suna nan shi ma ya ba wasu kai ƙarshe ina gida ya sallama da ni ya zo ya nuna min sabon babur ya ce gashi ya siya da wannan ya ɗauke ni ma ya kai ni unguwa a ciki da wa'annan guda biyun nan nasa da ya bayar da yake hawa ya tara kuɗi ya sai a daidai sau yanzu shi ma ya fara zama ogan kansa domin yana da babura uku yana bayarwa ha- haya faces kaga ai abin alfahari ne ai ba sana'a bace wacce za a ce ba a samu duk wanda kaga ya ce ba ya samu dama kwanta ya ki fita aikin amma suna kukan cewa abin ya yi yawa ba za ku dan rage ba duk da cewa kuma kun ce farashin ya tashi ba da kalafin mu bane yanzu maganar da nake maka a watan da ya wuce march mun je kamfanin sanda za su yi ƙari muka yi tsalle muka dare muka ce ba mu yadda ba yanzu kawai suka shammace mu kurum rana kaɗan sai muka ji babur ya tafi ɗari tara babur ɗin nan tun yana ɗari shida lokacin dawowa korona nan daga korona zuwa yanzu babur ya kai ɗari tara to ya zami mun shiga mun buga a yanzu ma muna nan mun mu hukumomi da suke da alaka da harkar siye da siyarwa za mu tura musu kudurin namu domin su kira wa'annan mutanen da suke sai da kawo baburan nan da kuma wa'anda suke karɓar dillancin sa su fa dubi sana'ar nema take ta lalace domin ni na sai babur a dubu ɗari tara na ba yaro a miliyan ɗaya da wani abu duration ɗin ya ƙaru babur ɗin ba zai iya biya na ba har yaro ya je ya amfana saboda haka yaran nan da sun san kokarin da muke yi da rigimar da muke a kai da ba za su faɗi haka ba domin ina gaya ma duk ni- ko su shaida ne su shiga da yan kafafen yaɗa labarai yanzu sai in kunna ma ina da duk rikodin din da muka je gidajen rediyo ne magana na ce mun daina siyan a daidai sau har sai kamfani ya rage kuɗi kaga wannan ai ba dan kanmu muke ba dan su suke da dan su yaran muke dan su samu sauki idan muka same shi a sauki a sauki muke wasu sanda yake 600 a 800 850 900 muke ba su babur din amma yanzu babur ya tafi ɗari tara titayam ɗinsa ya ƙaru ka ɗora yaro dubu ɗari da hamsin ko ɗari biyu ribarka kaga ai duk akan yaran take ra- ƙarewa shi yasa muke ta ƙoƙari ni ɗin nan da kake gani da kaina su wancan ƙarin da aka yi na kamfani ni na shiga gidajen rediyo na sanarwa da al'umma cewa duk wani mai bada mai hawa babur a daidai sau an yi ƙarin farashi duk wajen naira hamsin ya koma naira saba'in wajen naira saba'in ya koma naira ɗari wannan ƙungiya ta mu mu muka shiga muka wannan sanarwa amma sai muka samu labarin wasu daga cikin yaran sun je gidajen rediyo sun ce su ba da yawunsu aka wannan abin ba to kaga ai wannan ai duk gata ne ake musu domin duba da yanayin yadda al'amuran suke yanzu bari in gaya ma a cikin wata biyu din nan bakin mai kadai abin da muke siyan sa 700 1 lita lita biyu dubu ɗaya da ɗari shida amma yanzu ka san nawa ne naira dubu uku Ya ake koma.
sai ya koma tamin can da ɗari hudu ce amma yanzu ta koma kusan dubu biyar komai da ka sani ya tashi na kayan gyara in kai magana sai a ce dala to in an dala ce ta tashi ai dalar ba linkuwa take yi ba dan wasu kudade ne suke karuwa a kai amma sai kaga an yi wa abu dobulin kamar yan kasuwar tamu su ne suke karfafa zafafa abin yayi yawa har ya fi karfin talaka wannan dalilin kenan amma wai harkar a daidai sau ai sana'a ce mai rufin asiri kuma sana'a ce da duk wanda ya yadda zai yi ta zai ga ribar ta kuma zai amfana ita ce za ka fito ba ka da jarin naira goma ka iya riƙe gidanka ta kuma rufa maka asiri taimaka maganin wasu buƙatu wanda baka taɓa tunanin ba za ka ga a daidai sau nan yi ma shawararka ga masu tuka matuka babura a ta sau ga matasa ma musamman Eh shawara dai mu har kullum abin da muke ba wa matasha shawara su rike sana'a ba dai ba, ba ko ba lalle sai a daidai sau ba kuma kam- abin da ya sa muka fi jajircewa akan harkar a daidai sau ita ce yanzu sana'ar da ta rage wanda yau idan mutum yana cikin wani yanayi wallahi akwai waɗanda suke zuwa wajena za su ce wallahi yau ba su da abin da za su ce zan kirawo wani direba na in ce ga wani ya iya adidi sau ba shi sojan haya ya fita ya je wuni ya dawo ya samu yan dubu ɗaya da dubu ɗaya da ɗari biyar da zai kai gidansa kaga ko ai wannan sana'a ce wacce bai kamata a yadda ita ba ka sana'a ce wacce ya kamata a riƙe a riƙe ta gamgam hannu biyu biyu kuma al'umma gari su ƙara taimaka mana akan ɓata gari da suke nema su ɓata sana'an nan kamar ya kenan akwai ɓata gari wanda za ga dan a baya akwai sanda muka samu wani kes wanda an kira ni an naje har wajen kes ɗin kuma min bibi kes ɗin irin waɗanda suke siyan a daidai sau nasa na kansu suke yin barna da shi akwai wanda muka kama shi aikinsa kurum in suka sai a daidai sau su ne gurup ne suka su suka sai a daidai sau suke barna su ba fatan da suke ɗauka ba zagaye titi suke su ga bako wanda ya zo gari da kayansa sai a wanda an san bai san ina zai je ba ina za ka je waje kaza shigo a rage a kai ka da ka shiga ya kashe babur din sai ce babur din ya mutu sai su tankada sai sai sauka ka tura da ka tura sai a gudu da kayanka nan wani bakawai ya zo da hatsi irin ya kawo wa mai gidansa da ya bashi ladan gona da suka ture suka suna tafiya sai ce ai a daidai son ya mutu sauka tura da ya tura suna tura sai ya gaba da ya gaban nan shi kuma ya ki saurarawa ya duk gabin su a guje har sai da ya kure musu wuta aka je danda inda aka tsaye da su suka fita suka bar a daidai sahun ya bi su da ya bi su ya je ya kamo su al'umma aka taimaka aka bara bincike aka shi wajen hukumar yan sanda sai ya ce ai su gurubu ne suke yi su ba haya suke ba wannan abin suke yi to kaga irin wayannan ɓata garin su muke kokari mu kawar daga cikin wannan sana'a to me shawara ka ga masu hawa da su kula da irin wayannan abin da nake so da masu hawa muna yin program a gidajen rediyo kuma muna sanarwa da al'umma muna wayar da kai duk mutumin da suka ga yana tuki kawai su kalli shigarsa shigarsa ta mutunci kafin su hau adiri sau su ga waye su ga ma yanayinsa in sun ga masu irin gashi kan nan su rabu da su ko masu dan galallun wando ko su ga mutum da gajeren wando ko da riga ka faɗa hammata ta a waje ko kuma su ga yaro direba da wani dan goyon gebe a gebe to kar sawu irin wannan duk su ne bata gari wanda suke yi mana kwace in dai sana'a zaka me yace ka wani dauke wai yaron da zai taya ka in ka gaji ka da gida ka ba shi haya kwace shi ma ya fita to al'umma gari sai sun kula da wannan kuma sai sun ba mu haɗin kai an haɗa ƙarfi da ƙarfi wannan sana'a ta mu za ta gyaru sosai mita 88 zaɗi gobiyar da lafiyar muryar zamani suna na tijjani da mu da fatan wa'inda aka yi kiran don su abin ya je kunnen su kuma da masu hawa su ma za su ƙara takatsantsan da kula wajen ganin a gudu tare a tsira tare sai kun ƙara jina a nan gaba.